muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiriyarsa muna neman Allah ya kare mu da sharrin kawukan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi har abada wanda kuma Allah ya batar da shi ba wanda ya sai shiryar da shi har abada ina shaida a nan Muhammad Allah babu an bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai ya saukar mana da mafi falalar littafi shine alqur'ani ya aiko mana mafi alherin manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mafi girman shari'a ita ce shari'ar musulunci ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ina yabansa ina tuwa gare shi ina kuma neman gafara da gare shi ina shaidawa babu amuta da dacewa sai shi ta'ala shi shi kare kuma manzon Allah Muhammadu bawansa ne kuma da aikinsa ne badadinsa ne zababbansa ne a cikin halittarsa yake Allah ya turo shi a lokacin da ake kamfar manzanni Allah ya fitar da mutane daga makanta saboda zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane suna ji da sun zama bebaye da kurame tsira da amincin Allah sabbata gare shi da girmamawa da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautata har ranar ƙarshe in wani musulmi bayan haka ine muku wasiya ku ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wanda ya ci tsoron Allah to Allah zai bashi mafita kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani duk wanda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ishe shi lalle Allah mai kaiwa matuƙa ne akan al'amarin sa ko mai isar da al'amarin sa ne duk inda ya ga dama al'amarin Allah kuma ya ishi kowa kuma komai yana da lokaci komai yana da kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kamalarsa ta kai matuƙa da shi ne aka haska duhu da mutane suna cikin duhu kyan addininsa kyan shari'arsa ya ba mu haske kuma duk wata kamala duk wata cika Allah ya bashi kuma addinin manzo Allah ba abin da ya rage ba wani abu mai muhimmanci mai amfani da annabi ya tauri faɗa ba musulmi ku gane wannan duk abin da annabi ya kamata ya faɗa mana na addu'a ko na zikiri ko na ambaton Allah ko na salati ko me duka to kafin ya bar duniya ya fada sabai suka ce babu wani alheri da annabi ya san da shi in dai Allah ya sanar da shi kafin ya bar duniya sai da ya gaya mana shi kuma babu wani sharri da ya san da shi kuma bai gaya mana ba da haka ba wani abu sabo da wani zai kawo mana yanzu daga baya ya riga ya gaya mana gashi a rubuce gashi a littafai ga ƙur'ani nan ya ba mu sittin izu sittin babu wata ayar da aka tauye ta duk alheri yana cikin ƙur'ani daga kar wani da sunan addini ya kawo mana wani abu wanda wai ya ce wannan abu wai ya fi na annabi ɓata ne wannan halaka ne wannan tabewa ce hasara ne Allah da ikonsa ya turo mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance shi ya girmama shi ya ce ka isar da manzanci saƙona da na baka zuwa ga halittu ga baki ɗaya Allah ya sanya annabi ya zama shugaban masu tsoron Allah mai shiryarwa zuwa ga hanya ta ƙwarai ya zama wajibi ne ga bayi su ga annabi wajibi ne su ba abin da annabi ya zo da shi in dai ga abin da annabi ya zo da shi to baka da uzurin da zaka kaucewa abinda manzon Allah ya zo da shi in dai da gaske kana sa annabi ka ki ka bi nasa ka bi na wani ballan sana ma kai da awa cewa akwai wani abin da kake gani wata shari'a da ta fi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya wajabta mana mu bi shi a cikin maganganunsa da ayyukansa ku bi Allah ku bi manzon Allah kul ati'u Allah wa ati'u rasul wannan umarni ne Allah tabaraka ta'ala ya bayar cikin suratul nur ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata surar suratul maida Allah ya dada bada umarni yace wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wahdaru wancan kul ati'u Allah wa ati'u rasul a wannan kuma وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أوجر كما الله يقول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يوم مسلمين biyayya da aka ce wa mu yi annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai biyayya da take lazumta mana mu yi abin da yake a yi mai daga cikin hakokin annabi akan mu muna da annabi yana da haƙƙi akan mu duk mu musulmi haƙƙin sa akan mu shine mu mai salati kamar yanzu wani ya ce maka haƙƙin ka akai na dubu biyu da ka bani bashi kenan Allah yana bin musulmi bashi annabi hakkinsa ne a kanka in dai kai musulmi ne kuma kana jin ka amfana da shari'ar annabi to ya kamata kai mai salati aka shar'anta mana mai salati dan ma kar mu ji wani nauyi Allah ya ce to da ni da mala'iku duka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da mala'iku suna yi wa manzon Allah salati to sai an ce kai kai ya ku wanda ku yi imani ku yi mai sallama ku yi masa salati imam ibn kasir a cikin wannan aya ya ce abinda Allah yake nufi ya ba wa bayansa labari ne shi Allah kenan cewa ga matsayin annabinsa bawansa a wajensa kuma yana da babban matsayi har a sama ta yadda mala'ikun Allah ma suna yi mai salaci wannan salatin da aka ce kai masa mala'iku ma suna masa sannan waɗannan su ne al'alamul uluwi halitta ta sama suna yi wa annabi salaci sannan ku kuma al'alamul sufli duniyar da kuke ƙasa mutane aljanu dabbobi da wane ne an yi wa annabi salaci a sama to kuma ‘yan ƙasa ku yi masa, ya ce, Liyastami sana'u alaihi min ahalil alamai ne, saboda yabon da salatin ya haɗu ga annabinmu a sama an masa a ƙasa ma an masa, an yi mai a sama an yi masa a ƙasa, sallallahu alaihi wa sallama, shi ne manufar cewa ya yi wa allazina amanu ya kunna ku imani sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam ibn al-qayyim yayi bayani a cikin littafinsa mai kyau akan salatin annabi yana cikin littafin da suka fi kowane littafi kyau inda mutum yana neman bayani akan matsayi da darajar salatin annabi nau'o'in salatin annabi yaya hikimomi da kalmomin aka fasa salatin gaba ɗaya kowace kalma sai da aka faɗi ma'anarta shi kuma ce wannan littafi shi lawal afam bi salati was salami ala khairil anam yace ai abinda ayar take nufi idan har Allah da kansa da mala'ikun Allah da kansu suna yi wa annabi salati to kuma ku yi ma annabi salati kamar yadda Allah da manzon Allah suke mai salati haka ya faɗa yace saboda me saboda albarkar da annabi ya zo muku da ita da alherin da ke tattare da manzancin da ya ɗauko muku da shi yanzu alherin da annabi ya zo muku da shi sai an taɓata lokaci a ce ku mai salati yanzu musulmi zai iya zuwa ya bar salatin annabi ya je kama wani salati wanda ba annabi ya ce ai ba kuma Allah da ikonsa kafin ya bar duniya sai ya koya wa mutane irin salatin da yake so ai mai kaga maganin rigima kenan maganin duk wata bid'a kenan ai yau da annabi bai ce mana ga wanda yake so mu yi ba tambayansa wani ya zamu karanta hadisin yace Allah ya ce yana maka mala'iku suna yi maka to mu ya zamu yi maka in larabci ne ba wanda ya fi waɗannan ƙwarewa sahabbai in basira ne wa ya fi su su kam suna gindin maganin ma ai za su iya ƙirƙirar su ce gashi nan ka yi indozin ka tabbatar mana suka ce muna so ka koya mana yadda ake ma salati yin shiru mai riwaya yake cewa har sai da muka ji cewa wannan mai tambaya da ma mai tambaya annabi ba ka duba dan a nuna maka shi salatin wahayi Allah ya yi tasarrufi a ciki shi ma sai ya shiru ya jira mai Allah zai ce masa ya gaya wa mutane su yi mai salatin ya dan dauki lokaci ya ce ina mai tambayar nan da ce gashi nan ga abin da za ku ce Allah musalli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم har zuwa ƙarshe salati ibrahimiyya wanda muka faɗa wanda wannan duk a cikin salatan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayani shine salati cikakke kammalalle kuma a falala ya fi kowanne dan shi kam karara kai tsaye annabi ya faɗe shi akwai sauran salatuttuka wanda suka zo da riwayoyi ingantattu daga sahabbai za mu ɗauka za mu yi aiki da su tunda su sahabbai ne alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma annabi ya koya musu sun yi masa yana raye ya ji ya tabbatar to sai ya ce ga salatin da za a yi mashi aka koya mana kamar yadda ya koya mutane karatun qur'ani ya koya musu yadda ake yin wannan salati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku sani cewa yi masa salati yi masa salati riba ce kasuwanci ne mai riba ga wanda Allah ya masa rabo yana yi wa annabi salati ka nutsufa na ce ka yi wa annabi salati ka sani yi wa annabi salatin nan ibada ne da za ka iya samun lada za ka samu kusanci da Allah ka samu ƙarin imani duk wanda yake so ya kasuwanci na kyawawan ayyuka tsakaninsa da Allah to ya shiga kogin yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama salati. Riwaya ta zo daga imamu a Muslim Allah ya masa rahama. Daga Abdullahi dan Amur dan As ya ce ya ji manzan Allah yana cewa duk wanda ya mun salati ɗaya, duk wanda ya mun salati ɗaya, Allah da kansa zai masa salati guda goma ɗaya kai kuma Allah da kanshi zai ma goma malam me kake nema yau a duniya sama da Allah ya maka salati kai in Allah ya ce me ke kai karɓi salatin annabinka ya maka salati goma me kake jira me saura an samu tofi'i an samu dacewa wannan yana nuna mana falalari wa manzan Allah salati wani salatin wanda aka koya muku wani salatin wanda ya zo a nassi wani salatin wanda yake cikin riwaya ba salatin da wani ya je yau mafarki ya kawo shi ba a raba mu da na annaba dora mu akan na wani wai fati a'a duk wanda yi wa annabi kishiya ba a masa kara sai an gaya masa ko ya gyara ko kare gyara duk wanda ya ɗauko wata haja yana tallata ta yana neman ya danne hajar annabi da sunan addini da wata bid'a dole a yi mai bayani bata ne kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce ko kullu dalalatin fi nar Allah fa da kansa ya faɗa cewa huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima wai gara ba sa idan kai manzon Allah salati Allah ya ce yana yi maka salati mala'iku ma suna yi menene salatin Allah gare ka ya fitar da kai daga duhu na bata ya dora ka akan hasken imani da shari'a kuma ya maka rahama don shi mai rahama ne da tausayi da jin ƙai ga muminai an ninninka mana lada ga duk wanda yi manzan Allah salati an ninninka masa lada kamar yadda malaman fikihu suka yi ta bayani suka ce shari'a ne duk lokacin da aka ce muhammadu ka ce sallallahu alaihi wasallam ya ce albakhilu man zukirtu indahu marowaci shine wanda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba ka roƙan masa kai mai addu'a sauran annabawa ana so a yi musu salati da mala'iku duka a ware na annabi daban nasu daban ya zo a cikin sahih muslim daga yaqub ibn zaid ibn talha at-taymiyyu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mai zuwa ya zo min wata rana yace ka gaya wa mabiyanka babu wani bawa da zai maka salati guda ɗaya face sai Allah ya masa goma duk wanda yau manzo Allah salati dai Allah zai bai goma wani ya tashi yace tab to ya rasulullah in dai haka ne aini duk rabin addu'o'i na ma gaba ɗaya kai zan bawa addu'o'i na da zan yi aini kullum rabin su duk kai zan ta yi wa sallaci annabi shi a in shi ita to wannan kage yake nuna ma muhimmancin mutum ya zauna ita salatin annabi a matsayin zikiri dan wannan ya ce in dai Allah zai mun goma idan na maka daya to ni kam rabin addu'a ta ta yi ne gaba daya ko ta rayuwa ta gaba daya zan yi ma annabi ce kwarai in shi ita saboda ai Allah yana so annabi yana so Allah ya yi wa wannan bawan salati ya tsarkake shi ƙarshen ta mai zai samu aljanna da rahmar Allah da ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya amsa sai ce a ya rasulullah to zan sa biyu bisa ukun addu'a ta gaba ɗaya biyun bisa uku gaba ɗaya kai zan yi wa annabi ya ce ƙwarai in shi ita an kaga dama sai wannan bawan Allah sai ce kai in dai haka ne ya rasulullahi to ni bari in sa addu'a ta ta yi ne gaba ɗaya kai zan yi wa na haƙura duk wata buƙata ta kai zan yi wa manzo Allah ce idan in ku kai haka sai Allah ya kare ka daga duk bakin ciki da damuwar duniya da lahira yakfika Allah amma duniya wa amma al-akhirah ranar da kai ne kana yi wa annabi salati gaba daya to sai Allah ya fitar maka da bakin cikin duniya da bakin cikin lahira ba kai ba ganin bacin rai da bakin ciki da zai cutar da kai Allah sai ya kare ka sai dai na kaddara yanzu jama'a dan Allah duk waɗannan riwayoyi da wanda ban kawo ba dubun dubata gaba ɗaya alkiban ahlus sunna aka samu su yanzu wani mara tsoron Allah mara albarka ya buɗe baki ya ce wai ahlus sunna wai ba sa son annabi wai suna zagin annabi wanda a littattafan ahlus sunnan ba aka je aka aka karanto hadisan da ake bayani akan daraja da matsayin annabi amma mutum sai zo rufe ido ya rike dogon carbi ya bata bakinsa da gero da goro ya daura rawani na munafurci yana zagin ahlus sunna cewa wai ba sa san annabi wai suna zagin annabi yanzu mutum mai hankali ba mai tabuwar kwakwalwa ba ya iya buɗe bakinsa ya kalli ahlus sunna ya ce wai ba sa san annabi kawai don sun ce kar a yi bidiya kawai don sun ce kada yi wa annabi kishiya kawai don sun ce lalle abin da ya zo a riwaya sahabbai suka faɗa ci za a yi ba za a bi mafarki ba ba za a bi son zuciya ba ka iya buɗe bakinka ba ka tsoron Allah ka ce wai ba sa son manzon Allah wai makiya annabi ne kullum suna sallah suna salatin annabi kullum suna wa'azi suna ambatan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka ba sa son annabi duk da haka makiya annabi ne ka ji tsoron Allah annabi yana da falala annabi yana da daraja annabi yana da kima baki ba zai iya bayanin iya matsayi da daraja da falala annabi ba Allah ya ce ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا كدوب ان الله يصفن تاشي انا manzo Allah sallallahu alaihi mai shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne kuma shine mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah annaba tauraro ce ko fitila ce mai haske yace kuma kai wa mu'mine albishir wanda suka bi ka suna da falala mai girman gaske a wajen Allah Allah yace Muhammadu ba baban ɗaya ne ba daga cikin ku makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin sai dai rasulullah manzon Allah ne shi kuma shine cikamakin annabawa wai me ma'anar cikamakin annabawa siri in an ce siri an rufe ba wani annabi bayan shi me ma'anar ba annabi ba wanda zai kawo maka wani addini ba wani wanda zai kawo maka wata shari'a ba wani wanda zai kawo maka wani abu da zai ce za a samu lada da wannan in ba annabi ba kana karanta qur'ani amma baka ganewa shine ma'ana wa khataman nabiyina kaga duk abin da wani ya kawo ba annabi bane ya kawo matukar ba manzo Allah ne ya zo da shi ba kuma baya cikin abin da annabi ya goyi baya a zo da shi
ba sahabbai ba ba kulfa da shi ba ba za a karba ba komin imaninsa komin iliminsa komin ɗaukakarsa komin walittakarsa komin darajarsa kuma annabi tausayi ne Allah ya turo shi da jin kai ga talikai gaba daya wa ma ka illa rahmatan lil alamin manzo Allah ya faɗa hadisi yace ni na fi kowa daga cikin annabawan Allah mabiya a kiyama duk annabawan Allah na fi su mabiya kuma yace ni ne na farko da zan kwankwasa kofa a buɗe aljanna ba wanda zai fara shiga sai ni da al'ummata hadisin muslim manzo Allah ya ce ni ne na farkon mai yin ceto a aljanna in ce a ba da dama a shiga aljanna ya ce kuma ina shaida muku ba a taɓa gaskata wani annabi a duniya irin yadda aka gaskata ni ba duk annabawan Allah ni aka fi gaskatawa ya ce wa inna nabiyyan min al'anbiya akwai wani annabi guda a cikin annabawa manzo Allah ya ce ba wanda ya gaskata shi sai mutum ɗaya ya gama rayuwarsa ba wanda ya ce ya yarda da shi ya yi imani da shi sai mutum ɗaya annabi fa ba za su irgo mabiyansa da wanda suka gaskata shi wannan falala ce hadisin imam muslim manzo Allah ya ce na roƙi Allah abubuwa guda uku ya bani biyu ya hana ni ɗaya ya ce na roƙi Allah kada ya halakar da wannan al'umma tawa da yunwa da fari bisana Allah ya filika ummati bisana yace Allah yace mun karba na roki Allah kada ya halakar da al'ummata da nitsar da su da ambaliyar ruwa a ce an halakar da su kamar da aka yi ruwan tufa na aka halakar da mutane annabi nuhu yace Allah ina neman alfarma al'ummata kada a mata haka Allah yace an karba yace sai na tambaye shi tambaya ta uku nace ya Allah ina roƙon karkasa fada da jayayya fada da yaƙi tsakanin al'umma ta musulmi da musulmi su fada Allah ya ce a ban yi ba ban bayar ba shi yasa ka ga gashi na ana ta yi wannan ya dau makami ya kashe wannan wannan ya yaƙi wannan wannan sai da wannan wannan cinye wannan wannan kaza a wata riwaya yace na roƙi Allah kada ya sanya abokin gaba ya yi nasara a kan al'ummata wai a waye gari a ce makiya Allah sun danna musulunci gaba ɗaya ya daina wani motsi har abada Allah ce na karba ba za a taɓa yin haka ba duk inda aka je aka dawo sai musulunci ya yi sama ko ina raye ko ba na raye ko kana raye ko ba ka raye insha Allah li yuzhirahu ala dini kullihi tana waɗannan hadisai ne suke mana bayani dalla-dalla da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an fifita ne akan sauran annabawa duka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ni a rubuce tun a wajen Allah tun asali tun annabi Adam ba a halicce shi ba Allah ya riga ya tsara zuwa na kuma ina so in gaya muku farkon al'amari na addu'ar annabi Ibrahim ne da bishara annabi Isa da mafarkin da mahaifiyata ta yi ta ga haske da ta haife shi ta ga haske ko ta yi mafarki ta yi ta ga wani haske ya haskaka sham gabaki daya ya ce to ni ne wannan an sharanta mana mai salati a wurare da yawa kamar yadda ibn qayyim ya faɗa cikin littafin jilawul afham sai da ya faɗi wuri sama da wuri 41 akwai wasu ma da malamai suka faɗa ba shi ba ana yin manzon Allah salati yanzu a shiga masallaci idan za a fita daga masallaci ana yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam idan mai ladani ya gama kiran sallah lokacin iqama lokacin da mutum zai addu'a ko yaushe ana annabi salati sallallahu alaihi wasallam a tahiyya sallar janaiza zikirin safiya da maraice ranar juma'a ana so a yawaita yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutane suka haɗu a wuri guda kasu rabu sai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati hudubobin juma'a ana yi wa annabi salati lokacin da aka rubuta sunan shi ana mai salati lokacin sallar idi da kabarbarin idi ana mai salati ƙarshen addu'ar kunuci ana mai salati in an hausa da marwa ana mai salati in an tsaya wajen kabarinsa ana mai salati lokacin da mutum yake cikin bakin ciki da bacin rai da damuwa yana yin salati idan yana neman gafara Allah yana yin annabi salati sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aikata wani zunubi yana so a kankare mai zunubi ya je ya ta salatin annabi da wurare daban-daban wanda musulunci yayi bayani a ayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati abun bakin ciki abun damuwa bayan wannan bayanai da hadisai da suka zo barkace da riwayoyi da aka gaya mana ga irin salatin da sahabbai suke manzo Allah ga irin wanda i koya musu wai sai a samu kuma wani ko wata al'umma ko wata jama'a su zo kuma wai da wani salati wai yafi waɗannan salatan na annabi misali na farko akwai salatul fati akwai du'a saifi akwai akwai suna nan da yawa abin mamaki to ba ma wai salatin annabi kaɗai ba gashi nan ya zo a cikin littafin jawahirul ma'ani shafi na 96 bari ku ji yace innal marrata alwahidata min salati alfatihi ta'dilu kull tasbihin waqa fil kawn yin salati alfatihi kwaya daya daidai yake da duk wani salati da za ka yi a duniya gaba ɗaya da ka yi wancan gwanda ka yi wannan da tsawonsa duk falas koma daga waye ne wa ka'afil kauni duk tasbihi duk wani tasbihi da za ka yi to bai kai salatul fati ba wa kulla zikirin duk zikiri wa kulla du'a'in duk addu'a kabirin babba ce au sagirin ko karama yace wa ta'dilu tilawata alquran 6000 marra karanta salatul fati daya daidai yake da karanta alqurani so 6000 yanzu dan girman Allah wannan ba koran mutane ne daga karanta qur'ani su kama salatul fati ba in har in ka karanta salatul fati kwaya daya daidai yake da ka karanta ka karanta alqurani so 6000 to ina zaka je kan qur'ani wannan magana gata a cikin littafin yanzu ka je kaso kurmi akwai jalawar ilmi ani ka dako ka bude wani ya ce ce ba haka bane wannan shine ahlus sunna suke cewa ku daina bautar da mutane da ƙarya dan wannan ƙarya ce ba wani musulmin arziki da zai da akwai wani zikiri da wani ya samo shi daga mafarki wai ya fi alkur'ani wai sau dubu shida wai a wani gurin ma suka ce in ka karanta da ka karanta qur'ani gwanda ka karanta shi sau ɗaya za a baka ladan sauka uku shi yasa ga in dauran aure ne fatiha salatul fati in wane ne fatiha salatul fati in wane ne fatiha salatul fati wannan ko menene salatul fati din nan kai mutane bayani ku ga musu gaskiya malaman bid'a ku daina halakar da mabiyanku yanzu ku mabiya kun yadda ku karanta salatul fati cewa ta fi alkur'ani sau dubu shida kun yadda ku kun yadda to wai me magana faɗa wai kar a ce wai akwai salatin da ya fi salatul fati wai kar a faɗa ahlu suna suna ta kokarin kawo salatul ibrahimiyya ruwayar bukhari da muslim ana ta faɗa wai kar a faɗa wai a shiru mun faɗa muna maimaita yawanci duk tabargazar da kwaji mutanen nan suna yi wallahi a cikin littafan su yana na rubuce wallahi malam karanta suke suna zuwa suna suna suna suna da wannan itikadi kuma yau wani shehi ya zo ya karyata wannan magana ya ce babu ita gashi a rubuce amma abin da muke bukata ku banna kowa ku kama na annabi yanzu na yi laifi don na ce ka ajiye na fati ka bi na annabi na yi laifi kaddara yana da kyau kaddara mai kyau ne a zauna lafiya kaddara mai kyau ne da kyansu da kyan na annabi wanne fi da wanda ya fito daga bakin manzon Allah da wannan salatul fati da aka ruwaito shi a mafarki dan Allah wanne ya kamata ku sa musulmi su bi to wannan ita ce da'awar ahlus sunna a dora mutane akan aqida ta ƙwarai mutum ya zo ya ta faɗa don an ce a yi salatin annabi na daidai kai ta faɗa ka ta bala'i kai ta masifa anya kana sa annabin da gaske to me damuwa da an ce ka ajiye na wancan shi alkawari kuka yi shi zai baka aljanna annabi zai baka ba ko ku kuna da wani ne wanda yake yana da matsayi sama da manzon Allah ku yi mana bayani mu sani mu daina bata lokaci gashi a rubuce wanda bai yadda ba yau ya je kaso kurmi ya siyo littafin yana nan akwai wani salatin ma da aka ce idan ka yi shi ya fi wallahi ya fi kai azumin wata ramadana gaba daya wallahi shi ma yana nan a ciki cikin jawar mali salati ne daya ya man asharal jamila du'a saifi akwai wanda aka ce ma ya fi ya fi zikirin da annabawa guda 70 za su yi gaba daya kisa muka ce idan aqida ku ce ku bude littafin ku koya wa mutane a fada a duniya ku yi sharhi ku yi bayani dan mutane su san suwa suke bi ilimi ilimi bincike shine ka gaya mutane abin da yake daidai kuma annabi ya fi ƙarfin manzan Allah ya fi ƙarfin a da ko maganar wani a ce wai tasa wai ta fita annabi to yanzu mu yanzu ya za wani irin addini ne wannan da za mu yadda cewa wai akwai abin da ya fi ƙur'ani wai yanzu ku musulmi akwai abin da za ku bauta wa Allah da shi cewa ya fi ƙur'ani akwai shi akwai wani mai hankali da zai da a kawo mai wani abu da ya fi ƙur'ani ya yi wa Allah bauta da shi to a mana bayani me ake nufi da wannan babu wani abin da ya fi alƙur'ani babu to wannan ya sa wa malama ahlus sunna suke cewa su yan bid'a sun fifita wasu akan annabi ai duk wanda kace maganar sa ta fita annabi to shi din yafi annabin ai kun fifita wasu akan annabi kun fifita sahab kun fifita wasu akan sahabban annabi da annabi da sahabbansa duk kun fifita wasu akan saboda me kun ce karanta wata addu'a da wani ya ruwaito ta fita abinda annabi ya yi da sahabban shi sannan shi annabi an ruwaito kullum yana da wani wuridi dare da rana na Qur'ani wuridi ka san wuridi ko abinda ka dora wa kanka wani kaso da zaka rinka yin shi kullun na Qur'ani inda akwai wani abu da yafi alqur'ani da annabi ya ya mai da shi wuridin sa kullun yana yi to shi kansa annabi a wajen sa ba abin da yafi Qur'ani to na addini ne wannan za a ce mana ga abin da yafi Qur'ani wannan shine sirrin magana dan saboda mutane su gane ka zo zaura maka aure a ce salatul fati kakka yadda kakka zo masallaci sallah idan sallah liman yana juya fati a salatul fati juya ka tafi dan bid'a ne ka je ka samu wani masallaci kai sallah dan sai an fara musu keke da keke tukunna wannan bautar da mutane ne akan bata da rashin ilimi da rashin ganin kimar annabi a wannan janibin na manzon Allah za mu yi ta bugawa ne ku daka mu daka haka za mu yi ta yi ku faɗa mu faɗa Allah sai ya bayyana hujja da dalili ba kara ba ɗaga ƙafa ga duk wanda ya taɓa annabi ko goyi bayan mai taɓa annabi kuma duk wani shehin da bai yarda da wannan bayanin ba ya fito ne bayani ya ce a'a wannan bayanin kuskure aka ai mai littafin ba sahabi ba ne ai wanda ya ruwaya ai ba sahabi bane ai ba annabi bane to ku fito ku ce kuskure yayi ba daidai bane da haka muku afuwa ku ce salati annabi ya fi na kowa kuma annabi ya fi kowa ba ƙarya ba to shi wanda aka sauka mai salatin annabi nan annabi ne ko salatul fati din nan shi annabi ne ko kuma sahabi ne ko wali ne to in dai annabi ne to mun yarda abin da aka saukan masa qur'ani ne to wani annabi saboda in dai wahayin ta aka yi to wahayi ba a yin saukowa in dai wahayi ne na da zai a ce yana da darajar qur'ani to sai annabi in waliyi ne kuma akwai wani waliyin da ya isa ya kawo wani abu hadda za a gwara shi na annabi ana magana annabi kana magana wani wali waye wali ai ana magana manzo Allah ai ba a kiran wani wali ai babu shi ai wane mutum to da wace ƙofa babu ku ku ji falalar salatin annabi ibnu qayyim yake faɗa yace in dai salatin annabi ne wannan wanda aka ce ai yana da fa'idoji da riba da musulmi ke samu na farko duk wanda yayi ya misalta umarnin Allah ne yanzu akwai wanda ya isa ya ce wani kayi salatin fati ka misalta umarnin Allah idan Allah ya ce ai kuma da a cewa fa tana cikin Qur'ani kafirci ne saboda me ka ɗauko abin da babu a cikin alkurani ka shigar da shi ɗayan biyu ne ko dai mu ce ƙur'anin da Allah ya saukar wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka rubuta shi kenan bai cika ba dan yanzu duk ƙur'ani ga sunan muna gani da wanda muke saya a gidanku da wanda muke saya a kasuwarku da wanda muke saya a kaza duk babu a ciki to ya aka yi ta zama tana cikin ƙur'ani to in ba haka ba kenan ƙur'anin ku daban ne in ku shine to ka daina yin ƙarya kada yara su gane kai makareci ne ko kusa kusan kusan kusan kusan qur'ani ma bata yi ballantana a ce wai daidai take da qur'ani ballantana wai dan saboda rashin kirki wai mutum ya ce wai ya fi qur'ani wai sau dubu shi da wai duk takafuna duk wani kewaye ke wanda wani mai sharhi dan wani naji wani malamin bid'a yana ta bayani iya ta kewaye yake to ai bayani yadda ake yi in ka zo can shine yanzu kamar ruwan turare da ruwan drum kowa ya san ai drum daya ai ruwan sa yafi amfanin ruwan turare amma kowa ya san ka kawo turare guda daya cikin kwalba daya daidai hannunka ya fi wannan ka ji shirme da rashin hankali da wauta da shirbici kana magana ilimi musulmi ku so annabi da gaske ku daina ƙarya musulmi ku kaunaci annabi ku yi da gaske kuma duk wanda zai salati ya zauna yana neman Allah ya bashi lada in dai wanda Allah ya ce ayi ne sallu alaihi wa sallimu taslima to kai wanda yake cikin riwaya an raba ka da haddasana haddasana hada ka da mafarki salatin annabi sababi ne na samun ceto salatin annabi yana bawa bawa kariya salatin annabi yana ɗora mutum akan hanyar aljanna wanda duk ya kuskure kuma haka malamai suka faɗa ya ƙi salatin annabi to ya hawa wata hanya taɓata salatin annabi yakan sa Allah ya yabe ka na yi bayani salatin annabi dalili ne da zai sa Allah ya soka manzo Allah ya soka bayan Allah na ƙware su soka da haka ya koyan kwana musulmi ku sani cewa yana cin aƙida ta ahlus sunna kaunar annabi san manzon Allah a hada kuma da aiki dan ka ce kana son sa to yi mai salaci mun gaya muku wuraren da ake wa annabi salaci kuma yi wa annabi salaci ana samun matsayi da daukaka a kai amma fa ku yi wanda yake a cikin riwaya kar ku bari a dora ku akan bata duk wanda zai ce ba mu aya ba mu hadisi yi mana bayani wani malami ne magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai wannan magana da kai azza wassalam wannan shine sababin fitina kawo wani abu da babu shi a cikin addini kace sai ayi ya Allah ka dora mu akan sunna ka kashe mu akan sunna ka raya mu akan sunna ka sa mu zama ahlus sunna Allah ka sa masu riko mu zama masu riko da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya Allah ka raba mu da yau manzo Allah kishiya ko a zahiri ko a koye ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين muna roƙon Allah tabaraka wataala ya bamu damana mai albarka Allah shi bamu damana mai albarka Allah ka sauka mana da ruwa har yanzu amfani bai gama nuna ba ruwa kuma ya fara tafiya da ka mu tsananta addu'a da roƙon Allah Allah ya ci gaba da bamu ruwa dan kada yunwa ta same mu da fari mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya mana arzikin zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya duk abin da zai kawo zubar da jini duk abin da zai tada hankalin wani duk abin da zai jefa mu cikin tashin hankali Allah ka kare mu da karewarka ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka raba mu dukkan fitintunu ka raba mu da dukkan tashin hankali ya Allah ka inganta mana kasuwancin mu ka karfafi yan kasuwar mu ka karfafi ma'aikatan mu na gwamnati ka karfafi jami'an tsaron mu ya ubangiji ka karfafe mu gabaki daya Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da fari ka raba mu da fadawa cikin tsananin bukata ya Allah abin da yake nema ya fi karfin mu Allah ka sa mu fi karfin sa ya Allah abin da yake nema ya fi karfin mu Allah ka sa mu fi karfin sa ya Allah wannan tsada da muke fuskanta a wannan ƙasa Allah ka takaita mana Allah ka bawa cewa gabanin mu tunani na kwarai su tuna ya za su sauƙaƙa wa talaka Allah ka ba su ikon tunanin da za su sauƙaƙa wa talaka ya Allah ka yaye mana bala'i ka yaye mana musiba ka yaye mana sharri wanda duk suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka sa aljanna makomar su mu kuma Allah ka kyautata rayuwar mu ka inganta rayuwar mu ka sa mu gaba duniya lafiya ka ba mu rayuwa mai kyau a duniya ka ba mu rayuwa mai kyau a lahira ka kyautata mutuwar mu ka kyautata numfashin mu ka kyautata motsin mu ka kyautata neman mu Allah ka sanya mu masu albarka duk inda muke Allah ka hada kawukan musulmi Allah ka zaunar da mu lafiya ka raba mu da dukkan fitina ka raba mu dukkan tashi hankali ka raba mu dukkan damuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin